بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ci gaba da karatunmu na littafin عوائق الطلب na babban malami الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى za mu tashi wato ainihin cikin baituttuka da malam yayi akan wato matsala ta fifita ilimi akan duk wani abu da ake so akan duk wani abu da ake kauna a ƙarƙashin wato ainihin fasuli na farko a cikin wannan littafi wanda yake a al'aikul awwal ko talabul ilmi li ghairi wajhillah hadarin neman ilimi ba dan Allah ba yanda wannan mummunar tabi'a take kange mutum daga samun ilimi ainul ilmi ko kuma samun albarkar ilimi إما أن تحرم عينه وإما أن تحرم بركته وفائدته to baitukan mun karanto su lokaci mana halin shi muna cikin wato ainihin sharhin su wato ainihin farkon baitin yana cewa ilaikum yarfa'u al-ma'suru shakwa raja al-manni aw akhdh al-fida'i faqad ghallat mabasimukum yadayhi ila al-azqan min ba'd al-ala'i وقد أضحى سريعا في هواكم فعيد البيت من حر التناء براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء قلنا من بيان إن شاء هكذا فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء وقد, وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أنار الكون من شرف الضياء شرف الضياء شيوخ بالمعارف قد تغذوا وسيط الحلم في مجرى الدماء لهم في العلم سولات وسبق وفي الأفعال جد في خفاء وفيها الطالبون إذا غشوها أثاروا المثل من حسن البهاء تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء يكفي فسل القلب عنهم إيه؟ كشافة مزوجية كلابية دقا وهلا كنسو سوى mata kenan yana magana ne akan yanda yan ishku yan ishku usha suke wahalar da kansu da takura kansu da cutar da kansu akan san mata kaka wanda ya je ya samu wace ce na daɗe ina son ki tace a ƙarya ne ya za a ganka da kumatu da kumari ka ce ka daɗe kana suna inda gaske ne kana suna da na ga kara mai ka kashe ka ta ce to da sai na yadda to kaga akwai wahala ce ta ce fasallil kalba anhu attasiliya shine kamar sassauta damuwa ko ɗeba cewa wato ka mantar da zuciyarka game da su fi riyadun ina za ka samu tasliya ɗin a cikin wasu dawasaye jam'in dausayi riyad jam'u rauda guri mai sanyi mai ni'ima wato majalis na ilimi hilaf na ilimi nan ne za ka samu tasliyar zuciya daga kukumi na soyayyar waɗanda soyayya irin wadda take ta shirme tuhillu al'abda atbaqa samai wanda wa innar riyadul khairi din suna daga bawa su kai shi zuwa ga matakai na sama na ƙololuwa suna ɗaga bawa zuwa ga matakai na ƙololuwa a halla yi hillu ma'ana shi an zalahu manzilat ma'ana ya karahu ya ba shi masauki ya ba shi masauki to tu hillu al'abda suna kai bawa su saukar da shi wa man ya halu alaihi ghadabi faqad hawa am yahilla alaikum ghadabun min rabbikum to kaga sauka kenan to suna saukar da bawa zuwa ga atubaq atubaq yani manazil matakai madaukaka na kololuwa ma'ana wannan sharaf yake nufi da daukaka akwai isti'ara a ciki ma'ana ta fito wa tasmu bil wadi'i ila al ma'ali wa'innan majalis na ilimi din suna daga wanda yake kaskantacce wa bai ilal ma'ali zuwa ga ɗaukaka wa taksul urya aswabas sana'i kuma suna tufatar da wanda yake cikin tsiraici wanda ba shi da tufafi tsirara su sanya mushi tufafi irin na ɗaukaka as-sana shi ma al-irtifa wal ulu wa tabni lil fata zikran mashida kuma wa'annan guraren na ambatan Allah gurare na karantar da addini suna gina mawa matashi ambato mai ƙarfi mai girma ko da bayan mutuwan shi a dinga yaban shi wa tuhyi rasmahu suna rayar da wato ainihin tsarin shi tulal bafa'i duk tsawon jimawar da ya yi a duniya ginin jikin shi da halayyar shi za su zama rayayyu ana ganin mutuncin shi duk tsufar shi ana ganin darajar shi duk talaucin shi saboda me sau da ilimin da yake da shi ana gane wannan kun san yaren adabi riyadun bil ma'arifi qad tabahat wasu dawasayai ne waɗanda suke alfahari da ilmummukan da ke cikinsu al-mubahat shine al-iftikhar suna alfahari da ilmummukan da ke cikinsu wa faqa jamalu haji da zaba'i kyawun waɗannan majalis din kyawun waɗannan hilaf din faqa irtafa'a ya fi ya wuce wato ainihin wuyan barewa ana buga misali da wuya na barewa jido zaba jido zaba to kyawun da wa'annan guraren suke da shi ya fi ya shantake wato ainihin kyawun wuyan barewa idan ma hallaha al'ushaku yawma duk lokacin da masu soyayya daga ushaku waɗannan ushakul ilm ko kuma wa'incan ushakun nisa'i din idan waɗannan masoyan masu soyayya din suka saukawa a wa'innan riyad suka zo suka karya kafa za su yi karatu a watan wata rana tawalla anhum wa ishqun nisa'i to bege da zurfin soyayyan mata sai sai su rabu da shi sai su watsi da shi a gefe wanda ibn al-qayyim mun ambata cikin malam ya kawo mana cikin ta'zimul ilm ya ambata mana irin yanda masu soyayyar ilimi suke gwada ma masu soyayyen mata cewa nasu wasa ne suna gwada musu cewa nasu wasa ne tawalla anhum wa ishqun nisa'i soyayyen mata za ta za ta rabu da su ma'ana ba ana nufin soyayya ta aure ta shari'a ba ana nufin soyayya wadda ta saba ma shari'a kafin aure kuma ba ma so na aure ba so na sha'awa ake nufi domin karka yadda akwai wani yaren zamani da matasa zaka ji yana cewa wani ya ashiqaka kana ɗalibin ilimi a ce kana da ashika la la la la kaka mai burki kai baka da ashika musulmin kirki khatiba kaɗai gare shi khatiba kaɗai gare shi lafazin ma a ce habibatuhu ashikatu wannan duk bai taso ba sai bayan an yi aure ake soyayya ta shari'a dan ka kawo inda annabi ya je soyayya kafin a yi aure yana soyayya da mace yana so sahabi yana soyayya da mace kafin a yi aure ya kace a ce ya ganta ta gan shi ba laifi su ɗan yi magana amma kuma ba irin ta motsa sha'awa ba ba irin wadda a yanzu wasu suke yi ba Allah ta'ala ka tsare mu tawalla anhum ishqun nisa'i wa qad kanu qadiman fi quyudin wanda a da can sun kasance cikin wasu wato ainihin mari cikin kukumai cikin wasu wato dabaibayu yadillu li fakkiha shusud daha'i jarumai masu dubara suna kaskanta gurin warware wannan ainihin ɗauri da shus jam'in wato ainihin wato ashwas an ce ashwasu albatal kenan jarumi barde aka ce shawisa ya shuwisu ya shuwisu a wato ainihin shusun jam'in shi a shawis ko kuma shus wanda su ne abdal to ya zillu lifakkiha shusu addaha addaha an ce addaha ita ce wato ainihin alhaul dubara kenan awil kaid wal makr duka suna zuwa da ma'ana aka ce wani dahiya ne ko dai ana nufin cewa yana da dubarar da zai iya tunkaran maki ya ci galaba akan shi da harshe wanda ake cewa amru ibn al-as dahiyatu quraish ko kuma ana nufin yana da makirki da kaidi wanda idan ya shirya maka ya maka kutu-kutu idan yayi maka wata kutungwila da kafar baya bayan da zaka fahimce shi bayan da zai a gane ma cewa kai ke da gaskiya to anan abin da ake nufi addaha na dubara shus al-abqar to jarumai masu hikima jarumai masu dubara suna wulƙasƙanta ma'ana sai sun yi da gaske kafin su iya warware kulli irin na wannan soyayya da yake yi ma'ana duk jarumtar mutum duk bardantakar shi idan ya jefa kanshi cikin wannan masifa ta ishku to zai yi wuya ya iya warware kanshi duka sai mawula kai da ake faɗa ai jarumai ne amma me ya jefa su shine sharaku ashau tarko irin na shauki shi ya jefa su cikin masifa an suka yi asarar rayuwarsu a haka ina fata an gane wannan jarumi iya jarumi yazo yana cewa la tad'uni illa bi abdiha fadhalika min ashrafi asma'i karka kira ni sai da bawanta mahaukacin laila haka yake cewa sunan da na fi so kenan wato ya fi son shi akan sunan da baban shi ya samu kaga hatta tahallat bishuyuti wannan sifa ce akan ar-riyad wa innan riyadu alkhairi riyadu ilmi sun kwalliyantu bishiyuhi da wasu malamai masana idza tabaddau a duk lokacin da suka bayyana suka fito a narul kauna suna haskaka duniya min sharafi diya'i saboda tartsatsi irin na haskensu sharaf ɗaukaka amma nan ana nufin yadda haske ke faɗaɗa irin yadda haskensu ke faɗaɗa na ilimi yana haskaka duniya wannan annur wa biya al-ma'anawi shuyukhun wasu kalan masu ilimi ne wasu kalan hamshakan malamai ne bil ma'arifi qad taghazaw waɗanda sun ci sun koshi da ilimi ilimi suka ci ya gina jikinsu shine al-ghiza bil ma'arifi qad taghazaw ilmun muka suka dinga ɗiba har suka ƙoshi jikinsu ya ginu da ilimin ta inda duk maganar da zai maka sai ka gano akwai ilimi a tare da shi domin duk mai hikima duk mai ido da kwalli wanda zai ke bambance al'amura idan jahili ya yi magana yana ganewa idan mai ilimi ya yi magana yana ganewa shi da suke cewa wato ainihin al'insanu makhbu'un tahta lisani mutum ɓoye ke ƙarƙashin harshen shi a sifa ba za ka iya gane wannan na da ilimi ko bai da ilimi ba da akwai wanda bakin dundukwalin jahili ne amma zai yi shigan malamai in ka gan shi sai haibar shi ta kama ka amma da ya buɗe baki to daga nan ne zai zai makan shi farashi daga yayi magana ya ɗaura kan shi a mizani ina fata an gane wannan to wa'innan malaman bil ma'arif qad taghazzaw sun ci ilimi sun koshi wasiqal hilmu majra fi majra dima'i kuma juriya da haƙuri alhilmu ablahu wa ausa'u min as-sabr juriya da haƙuri ya keta ya kutsa cikin matafiyar jinin su ma'ana haƙuri na yawo a cikin jikin su yanda jini ke gudanawa wasifa ya ali khitalafa wa khtaraf wato haƙuri ya keta ya fasa ya shiga cikin jikin su hatta kai yana gudanawa irin yanda jini ke gudanawa lahum fil ilmi saulatun suna da kai kawo a cikin ilimi saula suna da kai kawo ma'ana gwagwarmaya wa sabqun kuma suna da wato gabata sun riga sun yi nisa sun ketare wanda zai zo bayan su a cikin ilimi wa fil af'al a cikin ayyuka yani al af'al al khairiyya jiddun suna da kokari fi khafa'in a boye wurin da suke cewa wata daga cikin magabata tana cewa akhfu hasanatikum kama tukhfuna sayyi'atikum ku koye laifukan ku ku koye kyawawan ayyukan ku kamar da kuke koye munanan ayyukan ku shi yasa zaka ga ibadar da ta kasance tsakaninka da ubangiji bawa bai san kana yi ba ladar ta daban take shi yasa daga cikin wanda za su shiga inuwar Allah ko wanda yayi aiki basi ba wani mai girma bane a idan jama'a amma saboda kasancewar shi ba'idun 'anir riya idza lam tadkhulhu as-sum'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace shiga cikin al'arshin Allah shine wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa qadat ayna khaliya khaliya fi khafai kai kokari ya zama akwai ibadar da kake a boye daga kai sai ubangiji kar wani ya san ma kana yin mafhum lahum fil ilmi sawlatun wa sabqun wa fil af'ali jiddun fi khafa'i min gamashi wa fiha at-talibuna idha ghashawha kuma wa innar riyadu din wadannan dawatayen na alkhairi ma'ana hilaf na ilimi ɗalibai idan suka lullube wa innan majalis ɗin ma'ana in suka kewaye malamai suna ɗaukan ilimi asarul miska asaru almiska za su dinga ba da ƙanshi ne na turare min husnul baha'i saboda kyawun kamanninsu albaha kyau alhusin shi ma kyau kaga anan dole ɗaya ya ɗauki wata ma'ana ɗaya ya ɗauki ma'ana ta daban saboda cikar kyansu ko kuma saboda kyawun mazharinsu irin yanda natsuwa take saukan musu irin yanda albarka take saukan musu sai ga sun haskaka guri kamar kamshin turare na tashi kaga wannan tashbihi ne na ainihin wato ma'ana sai ce tarahum nahwaha yas'auna jahdan tarahum yas'auna nahwaha yani mustaqbilinaha zaka gansu suna tafiya cikin kokari zuwa ga waɗannan majalis din na ilimi rada almanni au akhdul fida'i sai ya rufe da abin da ya bude da shi fatan ko sun samu ai musu baiwa da kyauta ko kuma ma an shi wato fansa daga gare su to wanda ya faɗa kan soyayyen mata ko ina neman ko dai ta taimaka mai haka nan ta karɓi soyayyar shi ko kuma sai yayi wata bajinta ta ko to shi ma ilimin zai zo karatu ko za a mai kyauta ko zai biya kuɗi ko zai yi cikin sauki ko zai sha wahala ma'anar kenan mafhum قال يتيق الحذر الحذر الحذر أيها الطالب كيتا كاتنطا كيتا كاتنطا الحذر الحذر يعني إلزم الحذر إلزم الحذر أيها الطالب يا كي طالب من الشرك في النية daga yin shirka a cikin niyya kar ya zama akwai shirka a niyyar ka ta roƙon ta bautar Allah ko ta ibada ko ta neman ilimi فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي كما أن تعالى هنا فدا حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك التنينا وداتما شركا دك شركا نافكر كنتون وندزي حتاكا دني أكن شركا أكن عبادة أتي أحد أشد ونقرن بوتاتو شي الله يا وداتو الله يا وداتو wanda kaji ana a haɗa hannu kafinka bai kai wani da Allah mu haɗa hannu mu sai kaza eh kawo shiyas ɗinka in kawo nawa ka kawo na ɓangare in kawo na ɓangare inda zan iya ni kaɗai ai ya fi natsuwa ya fi kwanciyar hankali to wadatar Allah ta fi ƙarfin ka haɗa shi da wani a gurin bauta man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki daga amalan nan na kira ce take fa'idantar da umumi an gane ko amma a cikin jinsin aiki na ibada ashraka fihi ma'i ghairi sai ya haɗa ni da wani na cikin wannan ibadar taraktuhu wa shirkahu na bashi da shirka shi ba zan karba ba a wata riwaya wa sharikahu na bashi da wancan da ya haɗa ni da shi ya je ma'ana wancan ya biya shi shi dai Allah ba shi kai mawa wato ibadar da aka yi shirka a cikin ta wujudu haka adamiha kamar ma ba a yi ta bane kawai so da Allah ba shi da bukatar ta dama can wadda kai ba kai shirkan ba ba Allah ke da bukata ba kai ne ke da bukata to amma sai ya karba sannan ta amfane ka to wannan bai karɓa ba ballanta na ta amfani ka hadisi yana cikin muslim riwaya ta abu huraira radiyallahu anhu wa arda wannan yace wa qad ajma'a al-arifuna haqiqa dukkan masana sun haɗu arifi a gurin malamai ba shine arifi a gurin sufaye ba su sufaye in sun ce arifi shine wanda yayi usuli ina fata an gane to nan yana nufin arifai masana Allah masana addinin Allah masu ilimin addini da su sufaye na baya-baya suna ganin ma sanin Allah sanin addini wannan jahilci ne wal iyadu billah na'am malam yace wa qad ajma'a al-arifuna malamai duk sun hadu ala anna istihkam al-halaka inma yakunu idha khalla Allah bayna al-insani wa nafsi duka malamai sun yarda sun hadu akan cewa tattaruwar halaka halaka ta samu dama ta samu masauki akan mutum kaɗai tana kasancewa ne idan Allah ya bar mutum da dubara kan shi in taimakon Allah baya tare da mutum to dukkan wani abu mai suna halaka ya tattaru a kan shi ne istihkamul halaka inda idin ta takhaffafu shayatin to a daidai wannan lokaci ne shedanu za su dinga farautar shi suna fusgar shi ta ko ina wata ta sha'abu bihil masalik kuma wato ainihin matafiya za ta dinga raba hankalin shi yau yana can gobe yana nan yau yana tare da wannan fahimta gobe yana tare da wannan so da babu datarwar Allah a tare da shi wata kunun naru aula bi subhanallah wuta za ta kasance ita ce tafi dacewa da shi makaman shi wani magana ta gabata cikin ta'azimul ilm daga shekul ibn al-qayyim rahimahullah قال يتي قال حماد بن سلمة رضي الله عنه حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت الرواية شدد ثابت البناني شين يكي طرفي ضد يا سامو تغيري قرشن هد قرشن راي وش هد شتا سامو روني وان يسا بخاري بي رواية دغريش بس يدي تعليق نعم رحمه الله يتي من طلب الحديث لغير الله مكر به duk wanda ya nemi ilimin hadisi ba dan Allah ba to fa Allah subhanahu wata'ala zai mai makirci zaka ambacin da yazo a Qur'ani sifar Allah makaru wa kad makaru makran wa makarna makra to makircin Allah ba ba daidai yake da makirci irin na halitta ba kamar yadda duk wata sifa ta shi ba daya take da kowace ainihin wato sifa ba alqawlu fi sifatin wahida kalqawli fi fi sa'ir sifat ka rike ka'ida ka huta wannan magana ta zo cikin littafin aljami'u li bayani al-ilmi wa fadlihi na ibnu abdul bar juz'i na 1 safa ta 199 malan yace wa inna salahan niyyati fil ilmi la akbaru mu'inin alayhi kuma lallai gyaruwan niyya a cikin neman ilimi tana cikin mafi girman abinda zai taimaki bawa akan samun ilimi kama qala abu abdullahi rawdabari kamar yanda abu abdullahi الروذ باري وتوانهن يأنبتا ضد صوفي سننش أحمد ابن عطاء ابن أحمد ابن محمد ابن عطاء الصوفي babban sufi ne kwarai kuma yana da rauni a hadisi wanda khatib al-baghdadi yace wato ainihin ghalata fi ahaditha wa rawa ahaditha ghalata fiha ghalatan fahisha haka yana da rauni a haddashi sannan kuma sufi ne a mu'taqad din shi sai dai ba irin sufaye waɗanda suke halakakku ba insha Allah ana mai alkunya abu abdullahi kamar yadda malam ya kawo an rauza bayan ya rasu 369 yana cewa al'ilmu mawqufun ala al'amal ilimi wato yana tsaye akan aiki ma'ana ba zai yi amfani ba sai kai aiki da shi da aka ce al-shay'u mawqufun ala kaza ma'ana la ahmiyata lahu wala mahiyata lahu aslan illa bi hadha shay' المعلق به إلى فتاة أنقال والعلم موقوف على العمل كامرأتي الصلاة موقوف على دخول موقوفة على دخول الوقت يعني إذا صليت عندما لم يدخل الوقت فأنك لم تصل ذاك وان دي إلمي بي أيكي دشيبا تبار ما جاهلي دشيبا ورين دا أين يمك أنبتا أبايا موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص شما أيكي دا إلمي دن yana tsaye akan ikhlas yani la fa'idata lahu biduni ikhlas in dai ba dan Allah mutum yayi aikin ba shi ma dai aikin banzaye wal ikhlasu lillah yin ikhlasi tsarkake niyya tan tagaryar bauta ga Allah yurithul fahm shi kuma yana wato gadar da fahimta in dai da gaske kake karatu sai Allah ta'ala ya saka gani domin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kaga fina yufidul ikhlas ina fata an gane wani anillahi azza wa jal za ka samu fahimta da kai tsaye Allah ta'ala zai baka fahimta shi yasa za ga wasu iliminsu da iktisabi ne wasu kuma iliminsu wato ainihin da muwafaka ce a kai tsaye da za ga mutum shekarun da ya yi na neman ilimi ba su da yawa amma ya tara mahfuzat ya tara ilmuka ya tara kaza yayin da wani ya ninninka shi tsawon neman ilimi da dagewa da kaza amma kuma bai samu irin yadda wancan ya samu ba to karfin niyyar su ne ba ɗaya ba karfin datarwar ta ubangiji ce ba ɗaya ba Allah ta'ala ka datar da wannan magana ta zo cikin al-iktiba iktiba'u al-qawl al-ilm al-amal na al-khatib shafi na 32 saboda lokaci za mu bar shi haka insha Allah duk da na so a ce mun kammala wannan a'iqi al-ma ya zama mana tarnaki ko Allah ya samu dace insha Allah eh suna da saulat kai kawo sala ya sulu jala ya julu duk ma'anar su da asali jaulan shine kamar yawo da zagayawa to suna da kai kawo sun shiga sun fita a cikin ilimi rihilatu ɗinsu yawan zuwa gurin malamansu yawan bahafinsu yawan rubuce-rubucensu yawan kaza shine jaulat shine saulat na'am wallahu musta'an